فرحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله mun kwana ji a cikin wannan sura ta suratul nahli don haka yanzu insha Allah za mu ci gaba a cikin ta Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran mu zuwa kan kula da abin da ya shafi alkawari muhimmancin alkawari da kuma muni da mummunan makoma da mummunan tanadi wanda Allah tabaraka wata'ala ya yi wa masu saba alkawari shi ne yake cewa wa aufu bi ahdillahi ya ku jama'a masu imani watan ku cika bi ahdillahi da alkawarin ubangiji tabaraka wata'ala alkawarin ubangiji tabaraka wata'ala min albayyi wal aymani na bai'i ciniki ne ka kulla tsakaninka da wani to Allah ya ce ku cika ka kulla ka sayi ya sayar maka to karka saba alkawari ka sayan mashi ya saye karka saba alkawari wal aimani da kuma aimani rantsarantse wagairi ma da waninsu kun kulle yarjejeniya tsakaninka da wani kaga agreement zai shigo a ciki wanda ba a son a saba ko kaɗan kada a saba ko kaɗan idan a hattun idan kun yi alkawali da shi ka ganin tsakaninka da wani kuka yi amma allah ya ce bi ahadin lahi alkawalin allah bi ahadin lahi ya ce alkawalin allah to saboda haka tun da alkawalin wato tsakaninka da wani ne amma allah ya ce nashi ne saboda shi ne ya ce ka kula da cika shi yanzu ma ya zama nashi bi hadillahi idza ahadtu wala tanqudul aymana kada ku warware al-aymana da tsarin ibada tawkidiha bayan karfafa ta wa qad ja'altumullaha alaykum kafila alhali kun sanya Allah tabaaraka wa ta'ala kafilan watan matsari alaykum akan wannan alƙawari da kuka kulla inna Allah dahi ubangiji ya'lamu ma taf'alun yana sanada abin da kuke aikatawa tahdidul lahum Allah na tsawatarwa akan a cika alkawali kada saba alkawali wala takunu kallati na qadat raslaha kada ku zamo a cikin warware alkawali kamar misalin wadda ta warware ghazlaha kadin nan nata da take yi afsadat talalata shi min ba'di quwwatin bayan sai da ta kyautata shi kuma ta inganta shi an kasan da gaba ta zo ta lalata shi ya zo ya zama musa farfatacce duk ya lalace to kada ku saba alkawali ku komo bancin kun karfa alkawali kun kyautata shi ku zo ku saba shi in ba da kubacin an kafa watan halin aijin mulas watan kuna masu warware shi tattafi aimana kun da halar kuna rikon kawai kun mai da rankarar da kuka yi banza kun mai da su da halar shigogo abinda a shigogo abinda bai cikin abu sai tsuyin shigo sai a kira abin shigo kamar irin haƙorin nan wanda shi bai cikin layi sai kawai gefe yake tutsuwa sai a ce mai shirgiya ko shigo to kada kuma yi da rantsarantsan ku su zama da halar watan shigo ku bai na tsakanin ku da an tan kudu haku daga ƙarshe ku warware su an ta kuna ummatun dan cewa kawai ummatun al'umma allah ta kuna kar ta zama ummatun al'umma shine jama'a hiya arba min ummatin ita ce tafi mutumacin daga al'umma wannan tafi to don haka zai zama abu ne mai sauƙi a warware alƙawalin da aka yi da wannan to inna ma ya budu kuma Allah bihi Allah ta baraka wata ala yana jarraba ku ne bihi da umarninku da cewa ku cika alƙawali liyan zura muɗi aminkum wal asiya domin Allah ta baraka wata ala ya bayyana da mai ɗa'a cikinku wal asiya da kuma wanda yake mai sabansu da haka sai ya ce a kiyaye alƙawali nan ne za a tantance tsakanin na kwarai da mugu nan ne za a tantance tsakanin mai bin Allah da mai sakonsa a wata kuna umatun arba wali yubayyinan na lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun Allah tabaaraka wa ta'ala ya haka wala yubayyinan na tabbas Allah tabaaraka wa ta'ala zai yi muku bayanin ma kuntum fihi takhtalifun abinda kuka zama kuna sassabawa a cikin sa zai muku wannan bayanin yawmal qiyamati ranar tashi a kiyama duk abin da kuka yi kun kyautata Allah zai ba ku labari kun saba Allah zai ba ku labari in ya ba ku labari kuma ya saka ma kowa da irin aikin da ya yi
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء
da sai ya sanya ku yan addini ɗaya al'umma ɗaya ahaladinin wahidin masu bin addini ɗaya to cikin hikima ta ubangi ta baraka wata ala ba ta zanto haka ba Allah haka yake nufi ba cewa kowa ya zama haka ai an yi lokacin da duk ana ɗaya kanan nasu ummatan wahida duk da mutane al'umma ɗaya ke babu wani kafiri bali a ci wannan kafiri wannan musulmi duka akan addini ɗaya ke kanan nasu ummatan wahida to da Allah tabaraka wataala ya so laji alakum da sai sun ya ku ummatan al'umma wahidatan guda da ahla dinin wahidin ma buta dini da walakin sai dai yudillu man yasha Allah tabaraka wataala yadda ya tsara yana shirye yana batar da wanda ya so da shi wa yahdi man yasha yana shiryatar da wanda ya so shiryatar da shi wala tusalunna amma kuntum ta'malun kuma da sannu yawon kiyamata za ta shi alkiyama za a tambaye ku amma kun tuta amalun dangane da abin da kuka zama kuna aikatawa duk abin da mutum ya aikata a rayuwar shi ta duniya sai Allah ya tambaye shi akai in ya tambaye shi kuma ba ya tambaye ba tambaya bace kawai a'a litu litu jazau alaihi don a saka ma kowa kan laifinsa wala tattakhiru aymanakum dakhalan bainakum Allah tabaaraka wa ta'ala ce kada ku riƙe aymanakum rantsarantsanku dakalan su zama shigogo bainakun tsakaninku karrarhu ya maimaita shi ta'kidan dan ta'kidi fata zilla qadamun ba'da subutiha balle qadamun digadigai ta zilla ta darje ta zame ba'da subutiha bayan tabbatatta ma'ana aqdamukum zuka watan digadigan ku za su darje amma hajjatul islami gabarin tafarkin musulunci idan kun rikiran tsaran tsanku watan shigo ba da sukuti ha bayan ku tabbatar digadigan ku akan istiqama wata zuqu su'a kuma za ku dandane azaba bima sadattum da sababin abinda kuka tun kuka tare wasu gabarin shiga addini gabarin shiga addini na'am
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم وَلَنُجْزِيَنَّهُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله Allah tabaraka wataala ce in kuka yi haka za ku dandani azaba da sababin tare wasu da kuka yi gabanin shiga ta farkin Allah domin in kun yi haka kun shata mummunan hanya kenan wasu za su zo su yi aiki irin aikin ku kaga maimakon su dauki kyakkyawan layi na bin Allah sun dauki mugunyin hanya to wannan za su dandani azaba saboda sun tare wasu gabarin shi watan watan bin tafarkin ubangiji tabaraka wataala yace walakum azabun azim kuma wata irin azaba mai girma lakum ta tabbata gare ku wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila kada ku musanyo thamanan qalilan dan amfani dan kankani min ad-dunya na duniya bi ahdillahi ku ba da alƙawalin da kuka yi tsakaninku da Allah bi an tanqudu ku warware shi li ajlihi don an san wani dan amfani na duniya innama indallahi huwa khairul lakum ku sani abinda Allah ya tanadar muku in kun bi shi in kun cika alkawari min athawabi na sakamako huwa khairul lakum shi yafi daga duk abin da za a baku a duniya in kuntum ta'lamun in dai kun san zalika haka la tunqudu lahada kada ku warware alkawari ma indakum yanfadu ma indallahi baqin Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ku faɗi ya gane ba amma inda kun abinda ke gunku minar duniya na duniya ya faɗi ƙarare ne zai ƙare saboda ni abin ƙarare ne ku ƙarare ne don haka duk abinda ya shafe ku mai ƙarewa ne za ka ce ma inda ku yanfa amma wa ma inda Allah abinda ke wajen ubangiji na sakamako baƙin wanzarje ne saboda abinda yake na wanzarje ne Allah shi ne baƙi to abinda an nashi kuma baki ne shi ma wanzance ne to amma abinda an naku ƙararre ne saboda ku ƙararre ne saboda haka kada ku zaɓi ƙararre akan wanda yake wanzance yadda ubangiji tabaraka ta'ala ita ce wanzazza aljanna ita ce wanzazza kada ku batta ku ɗauki duniya wadda faniya ƙararriya wadda za ta zama da kasan kyaftawa kamar ba ta bayyanta ba wala yajziyanna alladhina sabaru kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce tabbas zai saka ma waɗanda suka yi haƙuri alal wafa'i bil uhudi in sun yi alƙawari ba su saba in yi ciniki tsakanin shi da wani bai saba ko nawa ya sayar ko za a lunka mai kuɗi in ya tawo saboda ya san wannan alƙawarin ba na wancan bane na Allah ne bai saba to haƙurin da ya jure to Allah tabaraka wa ta'ala ce zan saka wanda suka yi haƙuri a bisa cikin alƙawari ajrahum sakamakon su bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyan abin da suka zama suna aikatawa man amila salihan min dhakarin Allah tabaaraka wa ta'ala ce duk wanda ya aikata kyakkyawa aiki namiji ne aw unsa ko kuma mace ce wa huwa mu'minun alhali yana mai imani falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wallahi za mu rayar da shi wato rayuwa ta har abada ita ce rayuwa daɗaɗɗar rayuwa daɗaɗɗar rayuwa aka ce rayuwar aljanna wakila aka ce fi duniya duk wanda ya haka yana mai imani ya yi kyawun ayyuka za mu raya shi kyakkyawar rayuwa a duniya ake nufi za mu ba shi ƙana'a domin ita ƙana'a ita ce annabi sulasar mai ke cewa watan alƙana'atu kan zulafi watan wata taska ce wadda ba ta ƙarewa ita ƙana'a wadatar zuci Allah ba mutum wadatar zuci ko bai da ko sisi za ka gan shi yana cikin nishaɗi da walwale shi kamar yana da komi saboda Allah ya isa mashi Allah ya isa mashi ya wadatu da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi idza amila al-insanu amalan salihan in Allah ta in mutum ya aikata kikkiawan aiki razaqahu Allahu hayatan tayyiba Allah zai azurta shi rayuwa da daddan rayuwa وهي إما رزق حلال ko dai Allah ya azurta shi arziki na halal don haka kyawawan ayyuka dalili ne na samun arziki halal daga ubangiji tabaraka wataala a kiyaye sallah a kiyaye dukkan shari'ar islami abubuwan da Allah ya hana a kiyaye da gare su to wanda ya kama irin wannan layi Allah tabaraka ta'ala zai hore masa kyakkyawar rayuwa aka ce imma dai arziki mai lokaci fatakunu hayatuhu tayyibatan rayuwa ta zama mai dadi ko kuma ya zama qana'a ce Allah bai bashi don alqana'atu malul la yanfadu haka manzo Allah ya ce ita ita ita ita wadatar zuci wata dukiya ce da ba ta karewa don haka watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa watan ya duniya Allah tabaraka wataala yake cewa yake duniya shi hidimta ma duk wanda ya hidimta mani inji Allah duk wanda ya hidimta mani ya tsaya ya bauta mani ke ko duniya ki- ki zamo baiwa ta sai da ya rike don haka sai ga wasu bayi na Allah saboda sun bi Allah sun bauta ma Allah sun yi da'a ga Allah duk yadda suke so sai ga Allah ya haka duk yadda suke so sai Allah ya musu saboda ni saboda sun bi Allah don haka yake cewa duniya ta yi musu da'a don sun ma Allah da'a duniya ta yi musu hidima don sun ma Allah hidima kuma ya ce ki wahal da duk wanda ya zan hadiminki wanda ya zama shi wahalar shi gaba ɗaya ta duniya ce to ki wahal sai don haka za a ga duk wanda ba hidimar shi ta Allah bace ta duniya ce kullum bai gajiya da wahala kullum cikin wahala yake idan bawa ya shagaltu da hidimar ubangijinsa a duniya amatul lillahi shewai ce idan shagal abdu bi khidmati maulahu idan bawa ya shagaltu da hidimar ubangijinsa a duniya amatul lillahi tabaraka wa ta'ala ita duniya fa baiwa Allah ce yusakhiruha Allah yace sai Allah ya hore ta tahdumul abda kama yuridu sai ta taimaka bawa hidima yadda yake so wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wa hadha laysa bi jazaa'in lahum wannan duk abinda Allah ya ba su ba sakamako ba ne bal sai jizihim fil akhirati Allah zai saka musu al'akhira da ajira sakamako ahsana wanda yake mafi kyau bi mata kaddama daga abin da ya gabata shehu radiyallahu anhu kawo ta kissa mai ban sha'awa ana yace marra qadim min qudatil muslimin min ahli albayt wani alqali daga alqalan musulmi daga cikin ahli albayt sharifi ne daga zuriyar mazala salasala yana cikin taro mai girma ga dawaki ga dabbobi ga hawa irin na mulki da kasan basaraki sai shuɗe da wani bai hude miskini yana gefen wata bola inda shara take ko abinci ɗan guntun burodi ko ɗan guntun masa bai da ita wadda zai ci bai da ko ɗan ƙyallon da zai ruha aurata sai ya ce manin rajul wanga mutum da ya taso cikin mulki ya tasaso haka ba wane ne sai aka ce wahidun min zurriyatin nabi ai wani ne daga zuriyar manzo Allah sallallahu ta'ala sallam wani sharifi ne daga jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai ya ce ma sharifin nan shi ho bai hudan nan sai ya ce hadisun yablughuni hal sahihu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace akwai wani hadisi da ya same mu shin ya inganta manzo Allah ya faɗe shi kala yace wa ma huwa yace mi wani hadisi ne faɗa min inji kala yace ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri hadisin na Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawace shi Tirmidhi ya rawace shi Bayhuda ne yana tambayar Sharifin ne yana cewa gaskiya ne Annabi ya faɗi wannan shikenan sai yace anta hadha fi sijni wa ana fi jannatin yanzu inda gaskiya faɗi haka maganar da ya faɗi haka take yanzu kai ga kanan da an ganka an gaba saraki yanzu cikin kurkuku kake ni kuma da an ganni an ga wanda a cikin azaba yanzu cikin aljanna nake an ce kuma wacce zatul kafir yanzu ni cikin aljanna nake kaji bai hudu yana kalubalantar zancen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala lahu na'am sai sharifin ne yace haka ne walakin laysa al-muradu kama tazunnu ya adu wallahi sai dai ba yadda kake nufi ba ya kai makiyin Allah ya ce halati ana bin nisbati ila ma'u awwalu ilayhi yawm al-qiyamati ka anni fi sijin in an yi halin da nake ciki yanzu duk wanda kasar da kake gani in za a yi la'akari da abin da Allah ya tanadan man in na koma al-qiyama to kamar kurkuku ne cikin shi duk wanda abin da kake gani wanda kasar da kake gani kamar kurkuku ce domin kaga wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira mulkan kabira saboda haka ni yanzu cikin kurkuku nake in an yi la'akari da abin da zan koma gare shi yace kai kuma halatuka halinka anta hazihi wannan halin da kake ciki ma'a su'i halatika duk munin halin nan naka bin nisbati ila nari in an kwatanta shi da azabar wuta allati tasiru ilaiha wadda zaka koma zuwa gare ta ka annaka fi jannatin al'ana yanzu sai a sai a ce cikin aljanna kake cikin aljanna kake riga ce kai baka abinci bai dadi ne baka to menene amma inda zaka koma azaba ce ruwan da kake sha tafasashen ruwa ne ya tabi misali azaba yace don haka ne la'akari da inda zaka tasan mana wuta to nan kuma cikin aljanna kake qala ashhadu anna hadha jawabun min ahli an-nubuwati sai bai yahudan nan yace ka wallahi na shaida wagga amsa sai gidan annabta ya yadda da wannan jika manzo Allah ne don haka irin wagga amsa sai gidan annabta wa idza qara'ta al-qur'an فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بهم مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون
Allah tabaraka wa ta'ala ce fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim fa idza qara'ta al-qur'ana idan zaka karanta al-qur'ani aradta qira'atuhu kai nufin karatunsa fasta'iz billahi watan ka nemi tsari billahi da albarkacin ubangiji tabaraka wa ta'ala minash shaitanir rajim ya tsare ka daga shaytani ar-rajim ma'ana shaytan wanda ya nisata shaƙana bi ma'ana ba'uda ya nisanta don an nisanta shi daga rahama ubangiji sai a kira shaƙan arrajim wanda yake korere wanda Allah tabaraka wa ta'ala ce fakhruj min hafa innaka rajim kullama arada al-insanu an yatluba kitaballahi falyaqul a'udhu billahi minash shaitanir rajim hadha fi bidayati al-qira'ati li'anna shaytana aduwwun la budda min an tattakhidha hisnan mani'an bainaka wa bainahu kabla an tashtagila bi qira'ati alquran shehu yace wannan duk lokacin da mutum yake rufe karanta alqurani yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan a farko kenan domin shedan makiyin ka ne shi ko maki dolan dolan ka dau mataki na tsaro da matakai na tsaro tsakaninka da makiyin ka kabla an tashtagila bi qira'ati alquran kahin ka shiga da karatu alqurani innahu laysa lahu sultan domin shi shedan laisa lahu sultanun bai da wata hujja da ƙarfi da iko alal ladina amanu absa waɗanda suka rike imanin jinjin aka ce inda an tuna irin shi ya gabata ina ji a can suratul hijr ne irin shi ya gabata aka ce abinda ake nufi shedan ya mallake zuciyar mai imani ka cokan ɗinta sai yadda yayi da ita to bai da wannan damar bai da wannan damar shine innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun kuma wa 'ala rabbihim da wanda suka dogara a bisa ubangijin su kaga menene zai baka kariya daga shedan imani da tawakkali ya ce laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun sun yi imani da Allah sun samu cikakken matakin tsaro tsakaninsu da shedan ba zai samu iko kansu ba wa 'ala rabbihim yatawakkalun kuma suka dogara kan ubangijinsu yi a shaitan lahu tasallukun lakin ala uliyahi la ala uliyahi lahi ya ce shi shaitan yana tasallubi iko amma ba ba ga auliya uliyahi sai dai ala uliyahi ga masoyansa inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu sani dai ikon da yake da shi da karfin da yake da shi ya tabbata ne alal ladina yatawallawnahu a bisa waɗanda suka jibince shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku nisanci shaytan ku nisanci shaytan wala tattabi'u khutuwatish shaytan kada ku bi zambiyoyi na shaytan kada ku bi zambiyoyi na shaytan wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka sannan man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya bijira ga zikirin Allah duk wanda ya bijira daga alkur'ani za mu gwama mashi da shi ne abokin zamanai tunda an ba shi abin da yake mafifici ya zaɓi adina koma ba ya kaskantacce abin mu haɗa shi da adina shi ne shida shi ne inda masu planu allazi ne tawallaunar wallazi na humbihi mushrikun haka nan waɗanda suke tara shi mushrikun billahi tabaraka wa ta'ala waɗanda suke yi wa Allah tarayya su ne waɗanda suke wato bin shedan waɗanda ke wa Allah tabaraka wa ta'ala tarayya ba kyashe mu wa iza baddalna ayatan makana ayatin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan muka musanya ayatan wata aya makana ayatin makwahin wata aya ko madadin wata aya bi naskhiha muka yi nusatta wa in zali gairiha muka saukar da watanta li maslahatil ibadi saboda maslahar bayi wallahu a'lamu bima yunazzilu Allah fa shine wanda asane da abin da yake saukarwa wancan da Allah ya saukar min ina sanar da shi wannan kuma da ya saukar ya canji wancan hukuncin Allah tabaaraka wataala a alam shine yake sane da abin da yake saukarwa qalu sai kafirai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innama anta muftarin yau ka zo da magana gobe ka zo da wata ta soke ta da an san an kawo hukunci ko an kawo aya sai a kawo ta to wannan abin yasa sai suna cewa inna ma anta sani dai kai muftari mai kirkire ne mai kagawa Allah tabaraka wata'ala ne abinda bai faɗa ba inna Allah tabaraka wata'ala huwa allazi yunazzilu al-ayati shine mai saukar da ayoyi wa yukallifu ibadahu yake kallafa bayan shi ku yi kaza ku bar kaza wa ya'lamu maslahata kulli zamanin wa makani kuma Allah shine masanin maslaha kowane zamani da kowane wuri fa idza ra'a an al-ansaba li ha'ula'i in Allah tabaraka ta'ala ya ga abu kaza shi ya fi dacewa ga waɗancan huwa hadal hukum wannan hukunci to na sa hukumar awwala sai ya shafe wannan hukuncin wa ata bi hukmin jadid yazo da hukunci sabo walaysa fi hadha ma yutaru fihi Allah tabaraka ta'ala to ai wannan ba wani abu ne wanda za a zo ana itirali gittawa Allah tabaraka ta'ala wal wahidul qahar domin shine ɗaya tilo wanda yake marin jihar sarki alfa'alu fi khalqihi ma sha'a mai aikata abin da yaso a halittarsa don haka in ya nusa wata aya yazo da wata tafi amfani ga bayi ko da tafi sauki a taklifi to ai wannan watan Allah tabaaraka wa ta'ala da masa ce e shike da wannan iko bal aktharu la ya'lamu sai dai ba su san haqiqatul qur'ani ba mafi yawancin su la ya'lamu ba su san haqiqatul qur'ani haqiqatul qur'ani da hikimomin da ke cikin nuska abinda aka shafe da abinda yazo ya shafe wani hukunci duk ba su san wannan ba ba su da ilimin wannan kullu salamu
ربك للحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى
ka faɗa musu wannan alkur'ani ba kirkira ba ne magana ce dai daga Allah sako ne daga Allah mahalicci nazzalahu ruhul qudsi wanda ran tsarki shine mala'ika jibrilu nazzalahu shi ya rika sassaukar da shi ga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 23 min rabbika shi ma sako ne ya karbo daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya ma'anar bil haqqi da gaskiya ba wasa cikin shi ba mu saukar da alqur'ani dan wasa ba sannan kuma bil haqqi don ya tabbatar da abin da an tabbatar ta gaskiya shi ne la'ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Bil haƙi tauhidi ɗayan ta Allah haƙu kenan. Da haka ya saba don Al'ur'ani bil haƙi don gaskiya don tabbatar da abin da yake matabbaci na tauhidi, liyu sabbita lalina amanu domin ya tabbatar da alladina amanu waɗannan da suka yi imani da Allah ya tabbatar da su bi imanin da imanin su bihi da alkur'ani domin in sun yi imani kuma aka saukar da alkur'ani sai ya ƙara musu imani sai ka ya ƙara musu imani in sun karanta su ko kafirai ga kafirci ya saukar da alkur'ani sai ya ƙara musu kafirci to kaji bambanci su ke sai ce ya saukar da alkur'ani ne mala'ika jibril ne saukar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ubangiji bil haqqi da gaskiya domin ya tabbatar da waɗannan da suka yi imani bi imanin da imanin su wa hudan kuma ya zama shiriya wa bushra kun bushara ne lil muslimin ga musulmi annahum yaquluna inna ma yu'allimu wa laqad na'lamu Allah tabaaraka wa ta'ala ce haqiqa na'lamu muna sane annahum yaquluna kafirai abin da suke cewa inna ma yu'allimuhu basharun wai wanda ke sanar da manzan Allah wannan alkur'ani basharun wani mutum ne wani mutum ne banasari ana kiran shi ana kiran shi watan jabr shi wannan banasari yana nan gehen safa dutsen safa nan yake abin da suka ce kenan wai shi ke karantar da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana idaran nabi sallallahu alaihi wasallam watan watan yuslihi yaqulu isbir in ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rika hakurta da shi na cewa ya hakuri فأنت رسول الله هكذا والأنبياء قبلك هكذا كان يفعل بهم annabawa gabaninka haka suke watan duk abin da ake maka ayi ma annabawan da ke gabaninka to wannan abin sai suka ce ai wai shine yake lakana wa manzo Allah alqur'ani shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce muna sanar da abin da suke faɗi yace lisanul ladhi yuhiduna ilayhi yace lugar waɗannan waɗanda suke karkatar da watan yulhiduna suke karkatarwa ilaihi zuwa gare shi suna cewa wai shi ya karantar da manzo Allah to adiba a gani yaran sa dai da yaran alqur'ani a ajami shi ba wannan mutumin watan ba ajami ne la alim kalimatan arabiyya bai san wata kalma ta larabci ba amma kuma shi zai zo yana karantar da larabci Allah yana bata maganganun su da raddi akan su sun ce wannan ne ke lakana ma mazala to wannan ba larabi ba bai san kalma ɗaya ta larabci ba ta yaya aka yi kuma ya zo yana karantar da manzo Allah sallallahu larabci kuma larabci irin wanda ko laraba ba su yi mai fasaha da ko laraba ba su yi a ce ba aje mai yana yana kode da shi wa hadha lisanu wannan alqur'ani to ai lisanu yare ne arabiyyun na larabci mubinun kuma mai fasaha كيف يعلمه هذا القرآن الذي أعجز جميع العرب الأرباب فصاحته تيا إذا أتي بأجمينا كرن تدئر ون القرآن دا واتن أعجز جميع العرب الأرباب وان فصاحته فصاحش وبلاغته دا بلاغسة أعجز جميع العرب تجيال دا دكا لا رواق وكيدت جميع العرب شيء مفهول أعجزه fasato shi ne faɗi fasaharsa da balagarsa ta gajiyar da dukkan laraba kuma irin larabawa na gidi balagarsa dukkan laraba sun gajiya gabarinta to ta yaya za a ce watan shi wannan ƙainu wanda layi sun arabiya kai fiya cibi hazin ƙura'an ta yaya zai iya zuwa da irin wannan ƙura'ani wanda magana ta su ayyuka hankali ba ta kuwa inna lalina lalina bi ayatin lahi la yahdihim Allah wa lahum azabun alim sani dai waɗannan da suka ki imani da ayoyin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ba zai shirye da su ba kuma wata irin azaba mai radadi lahum ta tabbata gare su inna ma yaftari kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika hum al-kadhibun Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan magana watan tana fitowa ne daga waɗanda ba su yi imani ba dama inna ma ke bi yaftari kadiban ladin lamun bi atillah ai waɗanda ba su yi imani da ayon Allah ba su ne ke kirkirar alkadiba ƙarya su dangana ga Allah tabaraka ta al-ibtira'u da ata at-ta'diyati min janibin nabi ba irin ka ba annabin Allah ba irin ka ba annabin Allah ai ko salihin bawan Allah bai wa Allah ƙarya balle su ce wannan alkur'ani kai muftarin ne kai ka kirkire shi kai kaza kaza kaza don haka Allah tabaraka ta'ala ya faɗa musu waɗanda suke makaryata masu yi wa Allah kirkire ba annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam la ya'ti la yata'atta an ya'tiya min janibi nabi sallallahu alaihi wasallam iftira ai bai yi wa a ce iftira'un kirkira ƙarya ta fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulaika wancan ko mulkadibun sunne cikakkun makaryata من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحق الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله سمعهم وعلى قلوبهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون
Allah tabaraka wa ta'ala ce man kafara billahi min ba'di imanihi wanda ya kafirce billahi da Allah bayan imaninsa sababu nuzuli hadhihi al-aya dalilin sauka wannan aya annal kuffara sanda ya kafirai suka fitinance wasu daga cikin musulmi har suka kai sun kashe Sumayya mahaifiyar Ammar ibn Yasir lokacin da ta yi imani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Abu Jahali ya rika sukarta da tsitaka a- a a- a farjinta a farjinta ake soka mata tsitaka kamar basilla din hatta harajat hatta fita min sulbiha daga tsatsantawa mata ta yi wafati fa hiya awwalu shahidatin fi sabilillah ita ce farko wadda ta yi shahada fi sabilillahi cikin tafarkin Allah haka nan Yasir shi ma qatalu mahaifin Ammaru din Ammarun ma an an yi kawatai an hura wuta an daure shi an yi kawatai ana kara wuta gare shi har kitsen ammaru yana dararuwa saboda zahin wuta ya- saboda zahin wuta to da ya ji watan azaba ta yi azaba azaba ta yi azaba sai suka ce sai ya yi ridda sai suka, suka ce ya faɗi mugunyan maganganu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ya faɗi to yana faɗi sai sai suka sake shi ya taho bayan an kashe mahaifin shi an kashe mahaifin shi amma shi ammaru babu abin da yake gani da damuwa sai maganar da ya faɗa manzo Allah yana kuka rasu ya ce ya rasulullahi ban iya haɗu ido da kai saboda abin da suka sa na faɗa ma manzo Allah ya ce kada ka samu damuwa ko gobe irin haka ta kama ka yi ai abin da ka yi watan ko da ka faɗi abin da ka faɗi watan kana mai cikakken imani bakinka ne kaɗai ya faɗi amma zuciyarka abin da bakin ya faɗi babu shi a cikin zuciya shi ne ya ce man kafar billahi ba da imanihi allazi nartaddu ice illa man kuriha sai maza maza sai aka ware irin su ammaru waɗanda su riddar su kawai talafazi ce babu kuma takura su aka yi kuma za Allah ya ce yayin ko gobe irin haka ta kama ya ce illa mani kurha sai fa wanda an riga an tilasta shi ala talaffuzi bil kufri ya yi laf- ya lafzanta kafirci fa talaffaza bihi sai ya lafzanta da kafircin ka ammarin kama ammar ibn yasirin wa qalbuhu alhali ko da yake faɗin wannan magana zuciyar shi muduma innun bil imani tana natse da imani to waɗancan duk wanda ya ridda ba irin waɗannan da ke da wannan uzuri ba ya ce to lahum wa irin shadidun na za a ga ai babu babu babu jawabu shar'i dan ce man kafara billahi min ba'd imani ai kaga sharadi ne to na jawabu sharadin yace lahum wa'idun shadidun narko mai tsanani ya tabbata gare su kullu man irtadda duk wanda ya ridda ma ada ammaran banda irin ammaru da ire-iren su falahum wa'idun shadidun watan wa'idin narko mai tsanani ya tabbata gare su walakin sai dai man sharaha bil kufri sadran wanda watan ya buɗe ƙirjinsa da kafirci kai tsaye ba wanda ya tilasta shi cikin ganin damar shi ya faɗi kafirci cikin ganin damar shi ya ƙudurta kafirci to wa'annan kan fa'alaihim ghadabun min Allah wani irin fushi min Allah daga ubangiji fa'alam ya tabbata gare su walahum azabun azim kuma wata irin azaba mai girma ta tabbata gare su zalika bi annahum istahabbul hayatad dunya abinda yasa wannan narko ya tabbata gare su bi annahum da sababin cewa su istahabbul hayatad dunya rayuwar duniya suka zaba alal akhirati suka bar lahira wa anna allaha la yahdi alqawmal kafirin haqiqa allah tabaaraka wa ta'ala be be be shiryatar da waɗanda suke kafirai ulaika alladhina taba allah an karanta ulaika alladhina sune waɗannan da taba allah allah ya liƙi ala qulubihim absa zakatansu ba su fahimtar gaskiya wasan ihim Allah ya liƙi absa jin su ba sa jin gaskiya balle su fahimce ta wa absarihim kuma Allah ya liƙi ga idanunsu ba sa ganin gaskiya ba sa ganin ayoyin Allah da za su sa su ɗayanta Allah su yi imani da Allah wa ula'ika humul ghafilun waɗannan su ne cikakkun marafkana zuciyar ta rafkana kunnuwa daɗe idanu daɗe don haka waɗannan su ne cikakkun marafkana amma yuradu bihim dan basu san ma abinda ake nufi da su ba
لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا وجاهدوا ثم فتنوا من بعد ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون
Allah tabaraka wa ta'ala ce la jarama tabbas yanke annahum fil akhirati humul khasirun annahum waɗannan da suka zamo ba su ji ji wanda yake na fahimta ba sa gani gani na ganewa ba su da zuciya da za ta ganar da su wannan su ne marabkana to waɗanda suka tara wannan sifofin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tabbas annahum fil akhirati humul khasirun a lahira din an je su ne cikakkun tababbu domin an sa alif da lam domin ya kunshe dukkan wasu huskoki na khusrani tabewa ta tabbata waɗannan sun tarar da su saboda limasirihim ilan nari domin watan ko masu ilan nari zuwa ga wuta almu'abbadati alaihim wadda take abin dawwamawa ce a kansu thumma inna rabbaka lillazina hajaru sannan sani dai ubangijinka lillazina hajaru ga waɗannan da suka yi hijira ilal madina zuwa madina min ba'di ma futinu bayan an fitinance su an azabtar da su har ya kai suna labzanta kafirci irin su amma da sauransu thumma jahadu sannan suka yi hijira suka zo kuma suka yi jihadi wa sabaru suka yi haƙuri a bisa bin Allah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim inna rabbaka san dai ubangijinka laghafurun mai gafara ne lahum gare su rahimun mai jin kai ne min ba'diha bayan waɗancan fitintunu da suka ratso bayan fitinar da suka tunkara suka gani ƙarara na cewa sai sun gaya ma annabi bakan magana sai sun sai sun faɗi lafuzza na kafirci to duka sun yi hijira sun yi jihadi sun yi haƙuri sun bi Allah duk abin da aka ce su ce suka ce innan Allah tabaraka wa ta'ala ya fi musu Allah tabaraka wa ta'ala ya fi musu waskur ka ambata musu yawma tati kullu nafsin ranar da kowace rai tati take zai kewa tujadilu an nafsiha take jayayya an nafsiha dangane da kanta uskur yawmal qiyamati inda ma tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha la yahummuha ghayraha la yahmuha ghayruha waninta bai dame ta ba kowa ta kan shi yake yi shine kowa kokarin yake ya kwaci kai ne wai wani abu da bahaushe yake cewa iya ruwa da kai turan nan shine tashi alkiyama tujadilu an nafsiha tana tana ta kafa hujja an nafsiha ya za a yi ta kubutar da kanta ya za a yi ta kwaci kanta a wannan ranar ka karanta musu ka tunatar da su ya rasulullahi dangane da girman wannan rana shine ranar tashi alkiyama domin rana ce ta komi girman aboki dangane da abokin shi ba ruwan shi da shi ta kan sheke duk yadda ɗa yake girmama ubanai a ran nan ta kan sheke duk yadda uba yake jin kan ɗanai a ran nan ta kan sheke duk yadda miji yake ƙau- tsananin ƙaunar mata ta ran nan ta kan sheke duk yadda mata take ɗannin ƙawazucin mijinta ran nan ta- ta kanta take yi kowa ta kan shi yake yi Allahu akbar wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun wa tuwaffa kuma za a cika ma kowace rai ma amilat abinda ta aikata na kyakkyawa saka mata da kyakkyawa na mummuna saka mata da mummuna wa hum la yuzlamun hum su la yuzlamun ba a tauye musu fil akhirati al akhirah ya zan cewa mutum ya yi kyakkyawan aikin da za a bashi lada goma a bashi tara Allah bai haka ko tara da rabi in ya ce zai ba da lada goma ga wanda ya abu kaza to Allah bai tauyewa a zo lissafi a ga an samu tara da rabi Allah bai haka kuma bai tauyewa ga wanda bai- ya aikata zunubi ɗaya a ba a bashi a bashi zunubi sakamakon zunubi ɗaya da rabi Allah baya haka nan shine tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون
Allah tabaraka wa ta'ala ce wa daraba Allahu mathalan qaryatan Allah yana buga wani misali wata alƙarya ce hiya makkatu ita ce makka kanat aminatan ta zamo amintacciya min algarati daga hare-hare ba a kawo mata hari ba a kawo mata yaki mutma'innatan tana natse la yuftaju ila al-intiqali anha saboda natsuwan makka ba ka zama makka ka ji ta ishe ka kana bukata ka canza wuri lidiƙin saboda wani ƙuncin zaman gari au khaufin ko don tsoro duk babu shi ya ati haris wannan alƙaryar ma'ana ana nufin mutanen alƙaryar arzikinsu yana zo musu ragadan a yalwace min kulli makanin ta kowane bigire duk inda ake saƙa wani abu na alfarma yan saƙa shi sai an yi maka da shi duk inda ake shuka wani abinci na alfarma in an shuka shi aka girbe shi sai an yi maka da shi za ka yi ce tujiba ilaihi samaratu kulli shay eh rizqan wata arziki ne to shine tana cikin wannan arzikin mai lokaci min kulli makanin ta ko ina zo mata yake yi maimakon ta, ta gode ma wannan nima da Allah ya fa kafara bi an umillah wannan alƙare sai ta kafirce da waɗannan tarin ni'imomi na Allah to me ya kafirce wat bi takzibin nabi sallallahu ta'ala wasallam ƙaryata manzo Allah ƙaryata manzo Allah watan watan kafirce ma ni'imomin da Allah ya musu ne fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un fa bi sababi dhalika saboda haka sai Allah ya dandana musu libasal ju'i watan tufafin nan na yunwa bisinin almujdiba da sinin shekaru waɗanda suke mujdiba waɗanda suke masu fari shekaru masu fari sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe su da shekaru masu fari wal khawfi da kuma tsoro bisa ra'ayin nabi sallallahu alaihi wasallam da ya kokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan canji da Allah ya musu na cikin nima ga natsuwa ga kwanciyar hankali to to su suka jawo Allah ya musu haka taba Allah suka yi bima kanu yasna'un kama an ce mi suka yi haka ce ce bima kanu yasna'un ai da sababin aikin su ne ai da abin da suka zama suna aikatawa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu haka saboda haka za mu tsaya ana muna fatan abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu ladarsa Allah ka ba mu ikon gode ma ni'imomin da kai mana Allah ka ba mu ikon gode ma ni'imomin da kai mana zahiri da baɗini alfarman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba mu min lafiya da zaman alkhairi Allah ka sanya mu rayuwar mu albarka dan cika mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani bijahi sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya alfarma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fatiha ma salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين